صار زيد أمير آمرا أميرا صار زيد أميرا وأصبح نحو أصبح زيد بنيا وأمسى نحو أمسى زيد قائما وأضحى نحو أضحى زيد راكبا وظل نحو ظل زيد قائما وبات نحو بات زيد عروسا وما زال نحو ما زال الأمير مسرور مسرورا وما برح نحو ما برح زيد غنيا وما فتئ نحو ما فتئ زيد قائما ومن فك نحو من فك زيد قائما وما دام نحو ما دام كريما وليس ليس زيد بخيلا وما يتصرف منها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أيو يمة رانا الجمعة ترى قوة شوال هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم shekara na da 1442 wanda ya muwafaka da 21 ga watan biyar shekara ta 2021 miladiyar haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam ci gaba da karatun al'awamilu almi'atu aljurjaniya wanda shi ne darasi na goma sha hudu kuma mun tsaya ne a ainihin shafi na arba'in ko kuma cikin shafi na arba'in a ƙarƙashin bayani akan abin da ya shafi al'af'alun naƙisa wato annau'ul ashir daga cikin al'awamil wayanda suke a sama'iyya wayanda haka aka je larabawa suna amfani da su to su alafa'alun naƙisa su ne wayanda aka fi sani da kana da ‘yan uwanta wanda mun ji malam ya yi mana magana akan abin da ya shafi kana da kuma ma'anoninta guda biyar wayanda muka ce yana da kyau ɗalibi ya haddace su idan ya zo tafsiri ko kuma fassara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan zai taimake shi wajen cin karo da ita kana da kuma karkasuwarta to za mu ci gaba da bayani game da sauran yan uwan nata na biyu wasara haka nan akwai sara ita ma min af'alin naqisa kuma tana daga cikin yan uwan kana ita kana ita ce ummul babi duk sauran yan uwanta ne an kira an kira su da yan uwanta la'akari da abin da ita kana take yi na hukunci akan mubtada da labari shine ar-raf'u على المبتدأ والنصب على الخبر to wannan shine yan wantakar kawai ba fi alma'ana ba ba wai sun zama yan uwan kana ne ta fuska cewa su ma ma'anarsu ma'ana kana ba a'a ana magana ne akan fi hukumin i'rabi to duk abin da kana ke yi sara na yinsa to mala ya ce mana ita kana ɗin nan ma'anarta lilintiƙali ana amfani da ita domin intiƙalin shai'i min halin ila ukhra wannan shi ne abinda ita tsara take yi ina misali tsara zaidun amira zaidu ya zamo wato jagora ko kuma sarki kenan da ba sarki ba ne eh ma'ana ya samu intikali ya samu canji eh a zaman sa na talaka wanda ba kowa ba yanzu an nada bai sarauta to wannan tana bayar da wannan fa'ida wanda in ka kawo kana ba za ta baka wannan fa'ida ba sai dai ɗaya daga cikin wayancan ma'anonin da aka ambata misali ka ce kana zaidun amira to sai dai ka ɗauko ɗaya daga cikin wayancan ma'anonin sai ka ga ma'anar da ta fi dacewa sai ka bayar saboda haka a nan a larabci mafi kyau in kana son ka ba mai sauraron ka labari wanda shi ya san ajiya zaidu ba sarki ba ne amma yau an nada mai rawanin sarauta to sai ka yi amfani da tsara karkace kana domin kana cikin ma'anoninta tafi duddawa daga cikin ma'anoninta alhudu daga cikin ma'anoninta akwai kaza kaza kaza kamar yadda muka ambata to tsara ita tafi cancanta saboda haka tsara fi'ili ne naƙis zaidu shine ismu ɗinta hukuncinsa shi ne arrafu asali shi ne mubtada amiran shi ne khabaru nasara hukuncin lairabinsa annasu annasu wanda asali shi ne labarin zaidu to sai wa asbaha akwai asbaha ita ma tana aiki irin na kana ina misali na hau asbaha zaidun ganiya asbaha zaidun ganiya zaidu ya waye gari yana mawadaci yana yiwa ko da daren da ya gabata kila yunwace kwana amma da asuba kawai aka sallama aka bashi miliyoyin kudi aka ce zakkaci eh to kaga anan sai ka ce mi asbaha zaidun tunda kai jiya hadda yamma haddare talaka ka san shi hadda abincin da zai ci bai hmm? to nan ba a cika son ka ce tsara ko kana ba an fi da son ka ce asbaha asbaha saboda me a fito da ba'adar cewa arzikin nan ya zo ne kwatsa bagatatan hmm? ba da wani jinkiri ba saɓanin ita tsara yana iya yiwa ya yi shekaru bai da sarauta to ka gani? to sannan ba lalle ba ne lokacin da ya same ta ta zo mai kwatsa kila ya daɗe yana process shekaru masu tsawo da ita ma asbaha fi'ili ne naƙis maɗi ya daga cikin yan uwan kana zaidu shine sunanta marfu'i ganiyan shine labarinta sunan hukuncinsa shine annasu kamar yadda muka yi li'irabin kana duk li'irabin nasu ɗaya ne shi yasa ba sai mun sake dogon li'irabi ba wa amsa nahau amsa zaidun ka'iman zaidu ya maraita a tsaye ya maraita a tsaye kenan bai waye gari a tsaye ba wannan shine makubin zancen kuma bai yi ne a tsaye ba a an gan shi a tsaye ne masa lokacin yamma to shi ma in ka yi amfani da amsa sai ta baka wannan fa'idat bayan la'asar kila kaggane tsaye to sai ka ce amsa zaidun ka'ima to amsa ita ma fi'ili ce naqis kuma madin zaidu shine sunanta marfu qa'ima shine labarin ta mansub tabiyar wa adha nahau adha zaidun rakiba zaidu yayi hantsi yana sama abin hawa a lokacin walaha ne sai ka ga zai da saman doki ko jaki ko mota ko mashin sai ka zo kana ba da labari kila wani tambayar ka yi wai ba ka haɗu da zaidu ba ka ce ai abu ha zaidu rakin eh abinda kake son ka nuna kaga zaidu daidai lokacin hantsi sama abin hawa shine mafhumi to adha fi'li ne naqis madin kuma min akhawati kana zaidun shine sunanta marfu' marfu'un rakiban shine labarin adha mansubi mansubun ko to sai na shida wa zalla ina misali nahwu zalla zaidun qa'ima zaidu yayi ne a tsaye shi zalla ya kunshi asbaha ya kunshi adha ya kunshi amsa eh duk ya kunshe su to idan mutum yayi ne tsaye in ka zo kana bani labari to sai kai amfani da mi zalla tun lokacin da gari ya waye ya tsaya tsaf bai dagawa bai zauna ba hayini ya ƙari tunan sai ka yi amfani da zolla eh daga azillu ba in rana ta fito inuwa ke bayyana ba to wannan shi ne ma'ana inuwar sai da ta ƙari bayan ta ƙare kuma ta sake komawa gabas wadda inuwar gabas kamar ta yanzu ita ake kira alfai ta yamma ita ake kira azillu to da ta fayu ta yamma kenan da ta zillu ta sabiya duk sai da suka kare gaba ne ka kaba yana nan tsaye to anan sai ka ce zalla ko kuma yayin da yana karatu sai ka ce kai zalla zaidun qari'an amma wannan dare bai shigo ba wannan dare mai shigo so da haka in za ka yi amfani da larabci to sai kowace kalma ka azata daidai da inda ake bukatarta wannan shi ke sa a fahimce ka kuma shi zai nuna cewa ka san abin da kake yi ko ba haka ba ne kuma duk wa'yan aba'al suna da cikin alkur'ani to amma haka muke musu fassarar gatari mun san fassarar gatari ko eh inda malaman zaure ke faɗa ko ba san fassarar gatari ba to Allah ya kyauta to haka zalla fi'ili ne naqis fi'ilun ne madin naqisun kuma min akhawati kana zaidun mabniun al fatih ko zaidun shine ismu zalla marfu'un qa'iman khabaru zalla mansubun sai na bakwai wa bata ina misalin sa na hau bata zaidun arusa zaidu ya kwana yana ango ya kwana yana ango ma'ana ya tare da amaryarsa a lokacin da dare ya shigo har zuwa wayar gari to anan sai ka ce bata eh saboda an gobe tarewa da amarya galibi bisa ga al'ada tun can zamanin larabawa sai da daddare su lokacin da magariba ko kuma dab da magariba ake kai amarya wannan shi ne al'adar larabawa ko dai rana na batun faduwa ko kuma bayan ta faɗi dab da magariba to lokaci ake ɗaukar amarya sai a kai ta gidan miji to sai shi kuma ango idan ya yi sallan magariba ya ishayi to sai ya shiga wajen amaryarsa haka al'adarsu to shi ne safiya ta waye sai a ce ba ta zaidun arusan shi lafazin al'arus haka ake kiran shi ga namiji arus zaka ci mace ma arus zaka ci ba bambanci ba a san ba a cewa hindun arusatun wannan ba larabci ba ne hindun arusun kawai zaidun arusun duka haka za ka faɗa to sai a kiyaye wannan ba ta fa'ilun madin shi ma mabnin alalfatihi na kisun ko min akhawatika da zaidun ismu ba ta marfu'un arusan khabaru ba ta mansubun sai na takwas wa ma zala nahau wa ma zala al-amiru masruran su ana hada su da ma akwai zala akwai bariha akwai fatiha akwai infakka akwai dama to duk wa'annan ana gwamaya su da ma hmm? ma zalal amiru masruran kai sarki bai gushe ba yana cikin farin ciki kenan ko yaushe cikin farin ciki yake wannan kana son ka baiwa mai saurare cewa fa sarki kullum cikin farin ciki yake yana ganin abin da ke faranta masa rai to haka ake kawo shi ba a cewa zalal amiru masruran kawai in ka ce haka to ma'anar sai ta canza amma ma zalal amiru masrura haka ake kawo su so da haka zala sai ita haɗu da ma sannan za ta yi aiki a za ta zamo ɗaya daga cikin akawatu kana to shi ne ma zala shi ma fi'ilun ne madin naqisun mabni na alal fathi a dunkule al amiru ismu zala marfu'un masruran خبر زال ما زال منصوب سنة ترى وما برح نهو ما برح زيد غنيا دم أنا سؤال زال زيد بيقوشي با ينا مودعش kaga wannan ya fi ƙarfi sama da ka ce asbaha zaidun ganiya eh wannan ya fi ƙarfi ma bariha zaidun ganiya kai zaidu bai gushe ba yana mawadaci ma'ana ya daɗe mawadaci kuma har yanzu da nake magana mawadaci ne amma wancan cewa kai kawai ya waye gari kina ajiya ba mawadaci ba ne to ita ma ma bare haka ake kawo ta da ma ita ma fa'ilun ce madin kuma naqisun min akhawati kana zaidun sunanta ne marfu'un ganiyan shine labarin ta menene mansubun masha sai na goma wa ma fati'a shi ma ma'anarsa gushewa na hau ma fati'a zaidun ka'iman zaidu bai gushe ba yana a tsaye bai gushe ba yana a tsaye to ma fati'a ta ma fi'ilin ce ma'ubin mabni na alfatin kuma na kisu zaidun ismu ma fati'a marfu'un قائما خبر ما فتح منصوب سينا شاعي ومن فك نحو مثالي من فك زيد قائما زيد bai gushe ba yana atsi saboda haka da zala da bariha da fati'a da infaka duk ma'anarsu ɗaya ce da dama wadda ya kawo ƙarshe to zaidun من فك فعل ماض مبني على الفتح آه ناقص من اخوات كان زيد da ya kawo shine sunanta marfu qa'iman shine labarinta mansub to sai na ƙarshe wa ma dama bai gushe ba na hau ma dama karima bai gushe ba yana mawadaci sai ya shafe zaidu yana ya halatta a shafe sunanta asalinsa ma dama zaidun kalima saboda haka kana iya shafe sunan sai ka bar kawai labarinta shi zaidu zaidu din nan da ya ta ambata a cikin misalin da suka gabata kana iya shafe shi ya an zo da rabi sai a kaddara shi to wannan shi ne to sai ta ƙarshe ma dama kenan ta ta sha biyu dama sha uku ne walaisa akwai walaisa ita kuma ta korewa ce kawai laisa zaidun bakhila zaidu ba marowaci ba ne kenan mai mi mai kyauta ne shi ne mafhumul mukhalafa to laisa ita ma a min akhawati kana saboda haka tana aiki irin aikin da kana take yi illa ita takan dawwama ne akan kore abu zaidun shine labarinta sunanta marfu'un bakhilan shine labarinta mansuf to haka wayannan afa'al guda goma sha uku tun daga kana har zuwa ita laisa din suna yin raf'a ga mubtada su yi nasaba ga labarin mubtada wa ma yatasarrafu minha da abin da ya juya daga siga ta madi kila ya koma mudari kamar kace ya kunu yakunu zaidun ƙari'an matsala ko kuma ka mai da shi siga ta amri kun ko ka kawo shi da siga ta masdari kaunu to duk dai za su yi aiki ba wai sai ya zo da siga ta kana siga ta mazin kawai yake aiki ba a'a ko da an jujjuya su daga wannan siga to za su dai yi aiki shine abinda yake magana wannan shine ƙarshen al'afa'alun naƙisa to sai annau'ul hadiya ashara sai nau'i na goma sha ɗai daga cikin al'awamilu as-sama'iyya af'alul muqaraba su kuma su ake kira ayyuka wanda ke nuni akan kusantuwar aukuwar aiki shi yasa aka kira su da af'alul muqaraba to su ga aikinsu tarfa usman wahida su suna guda kawai suke wa rafa suna kwaya ɗaya suke yi wa rafa wahiyar arba'atu a fa'ali ayyukan nan guda hudu ne fi'ili na farko asa na hau asa zainun an ya karuja zaidu ya yi kusa ya fita gidan bai fita ba to kaga asa tana nuni akan kusanci eh na aukuwar abin da zai biyo baya gare ta eh qurbu wuqu'i ma ba'da tare da wani wata ma'ana wanda zai ambata karshe yani abinda ake nufi ko yake nufi shi mai magana qaruba zaidun al-khuruja ko zaidu yayi kusa ya fito shine ma'anar asa zaidun an ya karuja to mahallin shahid asa kaga sai ka ce fi'ilun ne madin min af'alil muqaraba ko mabni na alal fathati al muqaddara alal alifi a zuwa ne karshe kamar yadda aka shayi zaidun shine mi ismu asa marfu'un wa alamatu rafihi eh الضمة الظاهرة على آخره to ita an ɗin nan da ya ce an ya karuja da abin da ya biyo baya gare ta na fi'ili mudari da kuma zamirin da za a kaddara gare shi an ya karuja huwa ke shi ta kadirin zancen to jimla ce fi mahalli nasbin an gane ko? haka wasu ke da irabin tafi mahalli nasbi saboda kadirin zance asa zaidun khurujan asa zaidun khurujan wasu kuma suka ce wannan nasabat ba ta asaba ce sai zan abinda za a yi tawilin sa na masdari da ita an din ta shigo ga fi'ili mudari da zamirin sa kawai wannan nasaba ce ta falala ma'ana cikon magana amma ba ita ce amil a kansa ba to shi yasa wasu suka ce ba a cewa asa zaidun khurujan sai dai asa zaidun an yi kharuja wanda shine fi dacewa wa ma'ana abinda an ma'ana asa at-tamu wato at-tamu shine kwadayin abu ya au shine ma'ana asa wakada fi'ili na biyu daga cikin afa'alul muqaraba nahau kana zaidun ya kharuju kana zaidun ya kharuju zaidu yayi kusa ya fito yayi kusa ya fito to dama ita asa abin da yafi kyau fi'ilin da ya biyo baya gare ta agwama ya shi da an kawai da ibnu malik ya duk yayi wayannan bayanai a cikin alfiyarsa amma ita kada to rashin sa an din shi yafi shi yasa bai ce kada zaidun an ya kharuja ba kun ga bai ambaci wannan ba ko to wa karuba ko wa karaba nahau karaba zaidun an ya karuja zaidu yayi kusa ya fito shine karaba hmm? ba karbu bane na damuwa wanga na kusanci ne na qurbu ne to shi ma karaba أجا فعل نماض من أفعال المقاربة مبني على الفتح زيد شين سننسا مرفوع أن يخرج wannan jumla ce da akwai sabani wurin malamai akan ma'anarta da kuma mahallinta kamar yadda muka yi ishara zuwa gare shi wa aushaka na hudu ke aushaka na hau misali aushaka zaidun an ya karuja zaidu ya yi kusa ya fito aushaka yushiku yushiku an yarta a fiye ga yanar cikin hadisi yana dab da ya shiga ciki ya yi kiyo to ita aushaka dinnan min af'alil muqarawa takan zo don ta yi bayani akan kusanci aukuwar abu to da asa da kada da karaba da aushaka duka ma'anoninsu a ɗaya akwai malaman da ke ganin kuma a'a duk aikin da kana ke yi da 'yan uwanta su ma wannan aikin suke yi babu wani bambanci sai ya zan kenan jimlar da ke baya gare ta ana ta'awilinta da mahallin nasba aushaka zaidun an ya kharuja ai aushaka zaidun khurujan irin shi ne takadiri to ya aka yi haka kenan kaga ta samu suna marfu'i kuma ta samu labari wanda yake mansubi to saboda haka a da ainihin asa da ya kawo da karama da aushaka waɗannan duka abin da ya fi fi'ilinsu a gwama yashi da an kamar da kuma ya ba da misali in ban da kada to ita kan ba a cika shigar da an ga ainihin fi'ilinta ba ba a cewa kada zaidun an ya karuja wannan bai da yawa a cikin a lugar larabci amma da ita asa eh asallahu an ya atiya bil fathi kaga yazo da an ita ma karaba to an ji waƙoƙi da dama na larabawa suna guwa mai fi'ilinta da an haka nan aushaka kamar wancan hadisin yushiku an yarta fi ko to wannan a takaice kenan to sai annar usani ashara a fa'alul marihi wa zanni wasu ayyuka da ake kira ayyukan yabo da kuma suka zargi in kana son ka yabi mutum to akwai wasu alfaz da ake amfani da su in kana son ka yi suka ka yi zargi akwai wasu aba'al da ake aiki da su to su ma suna cikin al'awanin as-sama'iyya sai ce tarfa usman جنس المعرف بلام التعريف والمخصوصة بالمدح وبالظن تو أيكن سو سنة الرفعة قسونا نجنسي يعني سونا نجنسي شيني سونا wanda afarat na wannan jinsi duka suna iya shiga ƙarƙashinsa amma ba kowane sunan jinsi ba sai wanda aka bude shi da alif da lam shine al-mu'arraf bi lam bi bilam at-ta'rifi kenan banda na kira kuma banda alai eh banda wayannan sunaye guda biyu wal makhsusa hakanan suna yin raf'a ga sunan da ake kira al-makhsus bil madh ko bil zan mai wannan karatu a cikin التهفة الوردية ولعل قمن تاسب ولرش المتابعة فمنها daga cikin ayyukan akwai ni'ima akwai ni'ima ita ana amfani da ita wajen yabo nahu misali ni'mar rajulu zaidun ma dalla da mutumin nan wanda ake kira zaidu ka ma dalla da shi alasan barka eh a gani kamar bada Allah ta'ala ni'mal abdu innahu awwab to kaga sai kai amfani da ni'ima to ni'ima sai ka ce fi'lul fi'lun ne min af'alil madh mabniyun 'ala fi'lun ne madin min af'alil madh mabniyun 'ala al-fath ar-rajulu shine fa'ilinta sai ka ce fa'ilun ne marfu'un bimi da ni'ima ɗin ita ta mai rafa ita ce amil a kansa to nan bai yiwa ka ce ni'ima rajulun da na kira bai saboda rajulun na kira ce sai ka sa alif da lamun ka ce an rajulu sannan bai yiwa ka ce ni'ima muhammadun arrajul shi ma wannan ba larabci ba ne ni'ima zaidun arrajul ba a cewa haka sai dai ni'imar rajulu zaidun ni'imar rajulu muhammadu saboda da zaidu da muhammad alamai ne ba suna ne na jinsi ba da an ce muhammadu to duk wanda ba muhammadu ba da shi ake ba shi ne ba na alal da an zo na an ka ce muhammad kai in ba muhammad ake kiranka ba za ka amsa amma ya aka ce arrajulu to wannan ya shafi duk wani wanda yake akwai sifa ta rujula tare da shi saboda haka zaidu na iya ansawa muhammadu na iya ansawa ahmad na iya ansawa ibrahim musa isa waye waye waye wannan shine ma'anar sunan jinsi wanda kowa na iya shiga ciki to sai mu fahimci wannan shi yasa can Allah ya ce ni'mal abdu saboda abdu suna ne na jinsi da an ce al'abdu kowa na iya shiga amma ka ce ni'ima zaidun ar-rajulu to wannan gwaranci kai laraba ba za su fahimci abin da kake faɗi to shi zaidu da ya kawo shi ake kira da al-makhsusu bil madhi dan shi ake yabo ko ba shi an kai ba ba shi an kai ba da mi da rujula eh shi an kai ba an yabe shi da rujula to shi ake kira da al-makhsusu bil madhi to shi ma wajibi ne ya zama marfu'un ni'mar rajulu zaidu ni'ima muhammadun ni'imar rajulu muhammadu ba za ka ce zaidan ko muhammadan da nasaba kuma duk ita ni'imar din nan duk ita ce amil a kansu shi an maganarsa ta farko tarfa usmal jinsil mu'arrafi bi lamin ta'rifi wal makhsusa shine abin da yake nufi a saboda haka ar-rajulu sai ka ce fa'ilun marfu'un bi fi'ilihi wa alamatu rafihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih zaidun sai ka ce al-makhsus bil madh wa huwa marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu zahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufrad sai wa bi'sa akwai bi'sa nahau bi'sar rajulu amrun to ita kishiyar ni'imar ce ita ta suka ce kai tur da mutumin nan da ake kira abu al'amarinsa ba kyau ya yi kasassaɓa kaza ya yi ta'addanci kaza ya yi barambara kaza to sai ka ce bi isar rajulu amrun bi isar rajulu amrun to bisa ita ma sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala al-fath min af'ali dhammi ba madhi ba min af'ali adh-dhammi ar-rajulu فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد عمرو المخصوص بالذم لا بالمدح المخصوص بالذم وهو مرفوع توحبذا أكوي حبذا سيما لأنشي مكا مثل نعمة ma'anarta guda da ni'ima duk wurin da zaka iya cewa ni'ima kana iya cewa habbaza habbazar rajulu zaidu habbazar rajulu amrun hmm? habbazal mar'atu hindu to don aikin su daya wasa'a ita kuma sa'a mislu bi isa saboda haka ita ce yan uwarta yadda za ka yi suka da bi'isa haka kana iya suka da sa'a za ka iya za ka iya cewa sa'ar rajulu amrun kai mutumin nan da ake kira amru lamarinsa ya yi muni al'amarinsa ba kyau to wannan kun ji aikinsu saboda haka karatun yana da yawa nan za mu takaita wani sati insha Allah ta'ala sai mu zo mu karasa wayannan sauran babuka da suka rage saboda kada karatun ya yi tsawo sosai idan mun ce za mu ci gaba da ya rayuwa sai mun kai magariba kuma karatun zai yi nauyi kwarai da gaske amma Allah ta'ala ya taimake mu wani sati sai mu kammala shi sai mu ci gaba da nazmul awamil duk sanda Allah ta'ala ya ba mu lokaci insha Allah ta'ala Allah ya fa'idantar da mu abinda muke karanta da kuma ba mu iko aiki da shi kuma muna kyakkyawan sakamako da yake kwanan baya ana ɗan yada karatu kamar da kuka sani to akwai wani bawan Allah wanda ni ban san shi ba a zare yake to sai ne bai wani ya ba shi nan bata ya kira muka gaisa sauransu ya cewa ya kira ne don mu gaisa kuma karatuttuka alhamdulillah suna kai masu suna saurari ko suna fa'idantuwa kwarai da gaske ya ce to alhamdulillah me sunansa ya ce min sunansa ibrahim ce to allah ya taimaka sauraka muna buƙatar shawarwari game da shi karatun tun daga usulubi da kuma littattafan da duk wani abu da yake da alaƙa da ce to gaskiya shi shawarar da yake bayarwa dama abin da ya so ya faɗa cewa ya kamata a ce karatutukan an dawwana su ma'ana an aje su a wani channel wanda duk inda mutum yake da yana bukata zai iya shiga ya yi browsing ya ɗauko karatutukansa misali a ce littafi kaza da kamar misali dau'ul musalli da mun kammala kila yana bukata ce ko da ba nan nake ba na san inda zan shiga in same shi kai tsaye ko ba wai sai na zo garin argungu wanda ya ce wannan zai taimaka aje karatun ya ɗauki dogon lokaci ba samu matsala amma aje karatu a memory ko a kwamfuta to sun samu matsala ba ya ce da wannan shawara mai kyau ce kwarai da gaske to sai tattauna da wancan bawa allah ya ba shi shawarwari yadda za a buɗa talgiram da sauransu da yake shi yana aje abubuwa sannan shawara ta biyu ya ce ya kamata a ce ana bai ganin bidiyo audio kawai yake gani ya ce ya kamata a ce akwai bidiyo ta yadda ana ɗauka kuma ana sa abin online yadda ana karatun su ma suna bibiya a matsayin su na ɗalibai 'yan jami'a ni ce to wannan aiki ne na masu kuɗi mu almajirai ne manufar ku kawai dai in dai za a ci magana to alhamdulillah ya ce babu da kyamara ya ce bai babu da kyamara yana yiwuwa zuwa gaba Allah ya yi fatahi to sai a zo ya ce to zai yi nazari cikin azumi kuma ya sake kara ya ce min da Allah in bincika kyamarar da dai za ta ɗan yi wannan aiki iya gwargwaro da kuma abin nan mic na wireless da ake amfani da shi to da na bincika shi mic da an ce dubu ashirin da biyar yake da waya ake haɗa su yana tace sauti sosai ko hayaniya ake yi ko kuwa ba akwai shigowa cikin karatu ita kuma kyamara akwai ta dubu dari uku karama to karama ne ta ƙarshe dubu tamanin da biyar to ya ce insha Allah ta'ala zai sai mana ta dubu tamanin da biyar ɗin da kuma wancan wireless ce bai to Allah ya saka masa da alkhairi da ni ban san shi ba taba ganin sa amma dai muna waya amma dai ya ce yana bibiya kusan musamman karatun wuturi ya ce kusan kullum sai ya saurare shi eh ba da shi yake karatun ba amma ban tunanin cikin ku akwai wanda ya kai shi bibiya don duk sanda za mu yi waya sai na ji sautin karatun sai na ji sautin karatun a kusa gare duk sanda za mu yi waya to Allah ya saka masa da alkhairi akwai buƙatar ku masa addu'a da fata alkhairi Allah ya rufa masa asiri idan kasuwanci yake yi Allah ya ƙara ma kasuwancinsa albarka in kuma aiki yake yi na gwamnati Allah ya tsare shi akan aikin da yake yi ya rufa masa asiri سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته